لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابي قوة صفر جرما زعل صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da ishirin da shidda ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna ci gaba da yin tafsir alkur'ani mai girma muna karanto tafsirin taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan na babban malami Sheikh Muhammad Nasir As-Sa'di rahmatullahi alayhi wannan shine karatun mu na 34 Allah ta'ala ce huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman inda thumma antum tamtarun wallazi khalaqakum Allah ta'ala yace Allah shine wanda ya halice ku min tsinin daga laka bana shine wanda ya halice babanku daga laka thumma qada ajala sannan Allah ta'ala ya hukunta ajali ga kowa ya sanya ma kowa lokaci baya wuce shi kuma baya gabata wannan kuma ba zai jinkiri daga wanda lokacin da Allah ya sanya mashi ba wa ajalun musamman inda sa'annan kuma akwai wani ajali akwai wani lokaci abin ambato a wurin Allah thumma antum tamtarun sa'annan kuma ku mutare wato kuna ta kokonto da shakku game da al'amarin Allah subhanahu wataala ma'ana Allah ta'ala shi ne wanda ya halicce ku daga laka wa zalika bi khalqi maddatikum wannan ta hanyar halittar sinadarin da aka halicce ku wa abikum adam alayhi salam wannan kuma ta hanyar halittar babanku annabi adam amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ma'ana babanmu annabi adam Allah ya halicce shi ne daga laka mu kuma halicce mu daga ruwa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ko ba haka ba baban ku Allah ta'ala ya halice shi daga laka ku kuma aka halice ku daga ruwa alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun saboda haka Allah ta'ala yana gaya mana asalin halittar mu daga lakan min hafa laƙwanaku wa fi hannu idukum wa min hannu kurijukum tawaratan ukura daga laka muka halicce ku kuma a cikinta za mu mayar da ku in kun mutu sa'annan kuma daga cikinta za mu fitar da ku ranar tashin alkiyama wani lokaci na daban saboda haka Allah ta'ala ya yi mu ya yi asalinmu daga laka shi yasa gaba dai muke komawa zuwa lakai dukkanmu gaba dai za mu zamantowa ƙasa wadda dama ita ce asalin uwanmu ba za mu koma mata to Allah ta'ala yana tunatar da mu irin wannan aiki da ta haka ya halicce mu tun maƙaba ajala ai tun mazaraba limuddati iqamatikum sa'annan Allah subhanahu wata'ala ya sanya maku ya buga ga lokacin zaman ku fiya dar a cikin wannan gidan ajalan lokaci tatamatta'una bihi wanda za ku more a cikin shi ku ji daɗi ku yi walwala ku saje ku ji ku sha ku yi kasuwanci ku rayu kowa bai wuce wannan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya mashi to Allah ya sanya ma kowa lokacin da zai rayu a ciki ma'aikaci ya yi aiki tsawon rayuwar shi mai aikin hannu ya yi ɗan kasuwa ya yi mai shugabanci ya yi sarki ya yi kowa zai rayu gwargwadon lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya mashi ba zai wuce wannan lokacin ba sannan kuma ba zai yi jinkiri ya makara daga wannan lokacin ba watum tahanuna Allah ya sanya maku lokacin da za a jarrabe ku a cikin shi Allah subhanahu wataala zai jarraba ku da walalu daban-daban da samu da rishi da lafiya da rishin lafiya da rayuwa da mutuwa Allah zai jarrabe ku da jarrabawa daban-daban kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin lalle sai mun jarrabe ku da wani abu wannan abu yana yi kau ai zariya yawa an ce a zubo a yabo ruwa ne gani ne wurin ruwa da buɗe yake wurin zuba ruwa yawwa yayi yanzu yana kawo wa tubtaluna kuma za a jarrabe ku bima yursal ilaykum bihi rusulahu da abinda Allah subhanahu wataala zai turo manzannin shi da shi zuwa gare ku sakon Allah subhanahu wataala zuwa gare mu jarabawa ne a ce mu yi sallah a ce mu yi zakka mu yi aikin hajji mu yi tsarki mu yi arwalla mu bi dokokin Allah subhanahu wataala jarabawa ce wani zai karbi wannan sako daga Allah wani kuma ya kiya wani zai bada gaskiya da wannan sako wani kuma ya kafirce ma wannan sako kaga di jarabawa ce shi yasa Allah ta'ala ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala ya halicci rayuwa da mutuwa ne domin ya jarrabe ku cewa cikin ku wane ne mafi kyawun aiki saboda ka rayuwa gaba da jarabawa ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna Allah ce muna jarraba ku da alkhairi muna jarraba ku da sharri saboda jarrabawa saboda ita wannan rayuwa da muke cikinta mutum bai fita daga jarrabawa in kana cikin samu cikin jarrabawa kake in ka rasa ma cikin jarrabawa kake duk yanayin da kake ci ba sai ka shiga wahala ba ba sai an kore ka daga aiki ba ba sai ba ka da lafiya ba sa'an nan a ce kana cikin jarrabawa kowane yanayi kana cikin farin ciki cikin walwala cikin jin daɗi to kana cikin jarrabawa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabe ku cewa cikin ku wane ne yafi kyawun aiki wa yu'amirakum kuma domin Allah subhanahu wataala ya jarraba ku ko ya rayar da ku ya ba ku rayuwa mai tsawo ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wanda yake da rabon ya imani da Allah ya dauki wazin da ake mai sai ya dauki wazin da aka mashi a cikin wannan rayuwa da Allah ya mai mai tsawo kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada a cikin suratu fatir ko me Allah ta'ala ya ce awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير Allah ta'ala ya ce shin ba mu rayar da ku ba mun ba ku tsawon rayuwa tsawon rayuwar da duk wani wanda zai doki wa'azi a ciki ya kamata ya doki wa'azi haka za ka ganin mutane muna ta rayuwa yadda muka ga dama Allah ya ba mu tsawon rayuwa amma ba mu mori wannan tsawon rayuwan ba a cikin bin Allah. Allah ya baka tsawon rayuwa. Abubuwa da yawa na rayuwa ta yau da gobe duka iya su. Amma na addinin ka baka iya ba. Ko ba haka bane? Allah ya baka shekara talatin ko arba'in ko hamsin. ka zama ɗan kallo ba ka da niyan koyon addininka a ce gashi kai ma in ka zo masallaci ka yi buɗe alkur'ani ka zanki karantawa ka iya in ka zo masallacin da babu alkur'anai kana iya komawa gefe kai ta tilawa na gwargwadon abin da ka iya daga sabbi zuwa min aljinnati wan nas duk sai ya gagara da mutum yayi zanne wata dira ka ganye da carbi yana wurdi karshen ta wuridin da yake kawai wani gwaranci ne ke shi ma bai sa abin da yake fita ko ba haka bane duk abin da za mu yi mu addinin mu rikon su kai na kashi muke mushi ko wurdin ba maimakin ka tambaya ake so kake ka zanke wurdin salati salatin baka iya ba sai ka yi ta yadda ka ga dama ko tasbihi ko la haula kaga mutum na na na na zikiri yayi zanne yana wurdin yana la haula la kota kota ko kota ba kota bace saboda bai koya ba da wurin malami kaje zai gaya maka yadda ake bari la haula wala quwwata ba kota ba ka je na lawar alaƙota inna inna billahi lalil azim inna billahi lalil azim haka yake ce bai cewa illa din amma ga salular shi ga harkokin duniya bai yarda bai faɗi ba daidai ba sau da kawo mai dariya to Allah subhanahu wataala ya sanya mana lokaci ne ba dan komi ba sai dan mu san Allah mu bi dokar shi sai dan mu san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu bi doka sai dan mu san musulunci mu riko da shi shi yasa Allah ta'ala ya ba mu rayuwa ba wai kadai dan mu ci mu sha ba ba kadai dan mu nemi kuɗi ba ba kadai dan mu nemi sarauta ko mulki ba ko wani ci gaba na rayuwa ba dan wannan ne kadai duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su ne dan su taimaka maka akan addininka akan ka bauta ba Allah ka san Allah da basira ba kama Allah sanin shanu ba ka ji ana cewa kai ma ka faɗa abin da ake cewa to waɗanda ka ji suna cewa din gaskiya suke bane ko ƙarya haka baka sani ba karatu shi kadai ke tantance maka cewa abin da mutane ke faɗi daidai ne ko ko kuskure ne amma ba ka da karatu ka ji mutane na faɗi kai ma samitu qawlan fa qultu na ji ana faɗin magana ne ma na faɗi gara ba kai daidai ba jita-jita ba ce game da addini malaman nan ba dodanni ba ne ko malaman nan sun saki jiki ga kowa da abin da kake da tambaya da shi ka je wurin su ka tambaya za su gaya maka kyauta ruwan Allah ba sai sun ce kawo wani abu ba wadata Allah subhanahu wataala yana rayar da mu ya bamu rayuwa mai tsawo bayan balaga mu shekara biyar shekara goma ashirin shekara talatin kakka yarda ka zanki zuwa makaranta kawai sai dai ka saurara yi kokari ka iya yi kokari ka iya kaga wanda ya karatu ya yake da shi matsayin shi wurin Allah ba ɗaya yake da wanda ya saurara bai iya ba ko da ya yi aikin shi ya yi aikin kuma ya iya karantawa kaga an sha bambam ka yi ƙoƙari ka iya karatu domin karatu in sha akwai lada kuma ga aiki da shi shi ma wata lada za ka samu wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ajalun musamman inda wa hiya ad-darul akhirah shine gidan lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mun wani ajalin na daban shine gidan lahira allati yantaqilu al-ibad ilaiha wanda bayi za su kira ta zuwa gare ta ita gidan lahira din min hadhihi dar daga wannan gidan na duniya za mu tashi mu bal duniya mu tai lahira lahira kuma gidaje ne guda biyu gidan aljanna da gidan wuta gidan dama da gidan hagu saboda duniyar nan za mu bar ta yadda muke gani ana mutuwa mutane na barinta to da haka za a barinta sai an kwashe kowa sai ya kai ba kowa cikin wannan duniya an ta lahira idan muka je lahira fa yujazihim sai Allah ta'ala ya saka mu bayi bi amalihim da ayyukansu to gidan lahira ba gidan ba kamar gidan duniya bane haka duniya da ka tashi ba wanda za a ci mai kami ka zoyi ina aikin kai ko akwai ba wanda zai ma hisabi nan duniya sai dai a gaya ma sakon Allah amma ranar alkiyama to ran nan ba gayin sakon Allah ran nan ba wa'azi ran nan ba nasiha ran nan ba ba tara dai ba jan kunne kawai sakamako ne zaka karba min khairin na alkhairi wa sharrin da kuma sharri to abinda ka aikata ran nan zaka gane shi ranar alkiyama kuma yadda Allah ya ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata daidai da girman kwaye zarra na alkhairi zai gane shi yasa ba a daina aikin alkhairi kankare na yake alin ko yaya yake Allah yake mithqala zarra daidai da girman kwaye zarra dan kare zama abu mana aiki ko yaya kai in karatun qur'ani ne ka karanta aya dai sai kaga ladai ta ranar kiyama in Allahumma salli ala Muhammad wa sallim kada ka faɗa sai kaga ladai ta ranar kiyama kaga aiki ne karam in raka'a biyu kai cikin dare kullum tashi kake kai raka abi alheri ne ko ba alheri ba za ka ganin shi ranar kiyama in sadaka kake yi ta dala dala ka canza dala ɗari ka raba ma mutum ɗari Allah subhanahu wataala ba zai rena wannan aikin naka ba mithqala dharratin ko yaya yake Allah subhanahu wataala sai ya nuna maka shi ranar kiyama kuma ya nuna ma lalai matukar dai kai dan Allah haka ma wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yawm duk wanda ya aikata sharri ko mun karancin shi sai ya gashi ranar alkiyama ko mun kankancin shi ko da yaya yake kan mu yarda mu daina aikin sharri mu ci ai ba komai bane a za mu ganshi ranar alkiyama sai mun kai muna cewa ma ne hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sai mun ce wani irin littafi ne wannan bai barin karama abu ballantana babba sai ya ji diddige sai ya gaya ba guda nawa kai wa wajadu ma amilu hadira Allah yace kuma mutane sun samu abin da suka aikata halarta ga yana wala yazlimu rabbuka ahada Allah malikinka baya cuta kowa ko yaya kai aiki sai ka gane shi ranar kiyama a cikin littafinka don saboda haka in mun tashi gaban Allah ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai mana hisabi akan ayyukanmu na alkhairi da kuma ayyukanmu na sharri Allah ya raba mu da sharri thumma ma hada albayan tam sannan tare da wannan cikakken bayanin da Allah yi wa qat'il hujja tare da yankan hujja da Allah subhanahu wataala yi antum tamtaru sannan lalle ku ga kunan kuna aita shukuna kuna kokonto bi wa'din lahi a cikin alƙawarin Allah alƙawarin Allah shine aljanna wa'd Allah Allah yayi alƙawari la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah subhanahu wata'ala baya saba alƙawari Allah yace lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'd Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ya ce aljanna suna da dakuna saman dakuna wasu dakuna ma na benaye kuma koramu na ta gudana karkashin waɗannan dakuna nasu sai Allah ya ce alkawari ne na Allah Allah ya yi alkawarin cewa duk wanda ya abin kwarai Allah zai bashi aljanna to sai ga ku duk wannan bayani da Allah yake cewa akwai gidan aljanna kuma Allah zai shigar da bayin shi da suka mai da kuna kokonto game da wannan alkawari na Allah wa wa'idihi da kuma ban tsoron Allah subhanahu wataala da ya game da wutar jahannama duk kuna kokonto kuna cewa anya akwai anya kawai da gaske ne anya ba wayo ne ake ba mutane ba akwai masu ra'ayin cewa babu wata lahira babu wata aljanna babu wata wuta kawai mutane ne ake mami mutane ne ake madabara dan dai zama na kirki don kar su yi cuta don kar su yi zalunci don kar su yi ha'inci don kar su yi ba daidai ba shine kawai amma babu wata lahira an an mutu shikenan suna shakku game da bai game da alkawarin Allah da tsoratarwa Allah subhanahu wataala to dukkan su gaskiya ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku kiyaye Allah ma da cinku lalle ilgizan tashin alkiyama wani abu ne wanda yake mai girma kuma Allah ce inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha lalle lokacin tashin alkiyama mai zuwa ne babu kokonto a ciki walakin aktharun nasi la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba su ba da gaskiya saboda haka gaskiya ne akwai tashin alkiyama kuma mutu za a tashi in an tashi kuma Allah subhanahu wataala zai sakayya wanda ya abun kwarai zai yi dama ya ce aljanna wanda ya abun banza zai yi hagu ya ce wutar jahannama wa hukumin jaza'i yawmal qiyama da kuma abkuwan wato sakamako ranar alkiyama sai an yi sakayya ranar alkiyama sai an saka ma kowa da kowa Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi sai Allah ta'ala ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibun malan yace wa zakara Allahu adh-dhulumati bil jam'i ko Allah ta'ala ya faɗi zulumat dufai da jami Allah ya faɗi su da inda zaka gani wato duhu zaka ga alqur'ani yana faɗin shi da yawa likathrati mawadiha saboda yawan sinadaran duhu din abubuwan da suke kawo duhu suna da yawa wa tanawwa'i turuqiha saboda kuma hanyoyin tanaw'i nau'i ne kala kala ne hanyoyin da ke kawo duhu din kafirci na'am aka ce na'am me ya fice وذكر الله ina zuwa tsayan da ya shi ne nake karanta ko hankalinka ya tsaye wani wuri shi ne nake karanta shi ne yanzu nake karanta wa zakarar allahu zulmati biljami ko ka koma kasuwa bi kasrati mawadiha wa tanawwi turuq ya ba nan muke ba shine kuma ya gwada mana yace su wani sako karin bayani wato hanyoyin da ke kawo duhu yawa ke gare su duhun da ake magana a nan wurin duhu na ma'ana ba duhu wanda ake gani ba duhu ne wanda kana cikin haske amma hakika cikin duhu kake kamar mushriki kamar kafiri kamar munafiki kamar azzalimi kamar maha'inci kamar mai saba Allah fajiri duk wanda yake cikin ayyukan fajirci cikin duhu yake amma kuma zai samu kanshi haka cikin haske amma wannan hasken bai da amfani gare shi saboda bai haskaka zuciyar shi da wahayin Allah bai haskaka zuciyar shi da sunnan manzo Allah ba to kaga cikin duhu yake bai bauta ma Allah shi kadai bai imani da Allah ba yana munafici yana fajirci yana aikata abubuwan da Allah yace hana yace ka ai to kaga kenan saboda abu kowanne ɗaya cikin waɗannan duhu ne shi yasa sai Allah yace zulumat muna ganewa ko wa wahadan nura amma shi haske sai Allah ya karaita shi inda za mu ga dan nur cikin qur'ani za mu ga shi kadai ne wallahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Allah shine majibancin waɗanda suka fara gaskiya ga Allah Allah na fitar da su daga duhu zuwa haske sai ce tufai da yawa saboda kowane mutum akan abin da yake aikatawa daban ya sha bamban da wani yanzu kafirci guda ɗaya ne amma ni akidu ne da dama ciki ko ba wani zai bauta ma gunki wani ya bauta ma icci wani ya bauta ma ruwa wani ya bauta ma wuta wani ya bauta ma rana wani wata wani taurari wani ya bauta ma shanu wani ya bauta ma awaki wani ya bauta ma raƙumma amma dukansu sun taru akan mi akan dukansu mushrikai ne amma shirkan ya sha bamban kowa da irin nashi amma shi haske saboda Allah subhanahu wataala shi kadai ne sai Allah ta'ala ya kadaita shi da kai da kawan da za ku mi dai in dai mu masu bauta ma Allah ne to Allah kadai muke bauta ma amma zuwa da can kuma kaga alloli ne da dama kadiba kaga garin makka ma kadai fa sai da aka samu gunki 300 da nawa da 60 cikin garin makka kadai 360 ba kuma nan wurin ka'aba gunki 360 banda wasu garuruwa to kaga dole a ce masu cikin mai cikin dubbai suke saboda gumakan nasu sun yawa amma Allah ta'ala yana kadaita haske ne li kauni sirati saboda kasancewa hanya almuwassilati mai sadarwa ila Allah ya zuwa ga Allah wahida ita kadai ce la ta'addu da fiha babu adadi a cikin ta hanya Allah guda ce ko ba haka ba shi ne dai saƙon Allah da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma sallar dai guda ce azumin dai guda ne aikin hajji guda ne ka mu komi namu iri da nawa zaka samu shirkai kowa da irin da irin ibada shi saboda ibada kowa ya tsara ma kanshi mu kuma Allah ya tsara mana yace guda zamu yace mu zamanto al'umma guda daya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan shine addinin ku addini guda daya wannan ita ce al'umma ku al'umma guda daya ni kuma ni ne Allah mahalicin ku saboda haka ku yi biyayya gare ni ku bauta mani wahiya sirat ita ce hanya almutadamminatu lil ilmi bil haqq wadda take kumshe da sanin gaskiya wal amal bihi da kuma aiki da shi hanyar Allah subhanahu wataala tana dauke ne da mi sanin sanin gaskiya kuma ka yi mi ka yi aiki da gaskiya ba wai sanin ba kawai idan ka san gaskiya ba ka yi aiki da ita ba ya zan bala'i gare ka ka zaman toba yahude kenan ka san gaskiya ka taki dama shi sani tsari ne kwaranga ne ba wai shi ake nufi ba a ana nufin ka yi aiki da shi ba ka yado da kwalliya ba kai malami amma ba ka aikin komi sai aikin banza wannan ilimin ba za amfane ka ba wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan mawaki yana cewa duk malamin da yake da ilimi bai aiki da wannan ilimin sai an mashi azaba tun kamun ma a yi maguzawa azaba ranar alkiyama sai an fara da shi يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم يا kai wanda ke koyar da wani shin dambi baka zamanto mai koyar da kanka da farin ba abda bi nafsika fanha an ghayha ka fara da kanka ka hana ta daga kiyawa da take yi da saban Allah da take yi fa idan ta anhu fa anta hakim idan ka hana ranka ta bari to kai ne mai hikima kai ne mai aiki da ilimin ka duk mutane Allah ba zai tambayi ka ba amma kai sai an tambayi ka na baka ilimi ka yaki da shi kamar yadda kowa cikin madaidaikun mu tambaye shi za a yi abinda ka sani ka yaki da shi to saboda ka shi da ma ilimi kwaranga ne kwaranga ko mun san aikin da shine a dora ta bisa gini a hausa man ginin ayi aiki kuma ka ba ta da wani amfani ko tana da shi ba ta da wata fa'ida fa'idarta shi ne a bukace ta zuwa dora ta tun haka ilimi yake ba za ka yi ado da ilimi ka yi kwalliya da shi maka zanki takama da cinkawo da ilimi kai kuma an baro ka wurin aiki ba ka aikin komi da shi ba ka aikin wari ba ka da baki da ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka in ka yaka ba kai daidai ba a ilimi Allah subhanahu wataala ya baka ka san gaskiya ka gane ta ka gane Allah ka gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane addinin musulunci ka yaki da shi كما قال تعالى كما يندى الله سبحانه وتعالى يتي وأن هذا صراطي مستقيما الله يتي للي وانا يتتي هنيا تاقى تنمي كيكيا فاتبعوه توقبيتا ولا تتبعوا السبل كذا كبئن هنيوي فتفرق بكم عن سبيلي سيسي تلال باكو دقى هنيا الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم tattaku Allah ya maku wannan wasiya ne saboda ku samu jin tsoron Allah hanyar Allah ne kakkiya ce amma gefanta akwai hanyoyi ma'ana akwai mutanen da suke cewa su ma ban hanya Allah suke allani kuma bata hanya Allah ne suke kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya ja layi doguwa hanya haka da sanda sannan gefen da sai yan hanyo haka masu yi tawa kamar yadda ka san wannan babba hanya wannan babba hanya wanda ke son ya je Najeriya nan garin ina yake bi ita za bi wanda ke so ya je ya mai ita yake bi duk wanda ya kwana bisa waga hanya to ba zai je Najeriya ba ba zai je ya mai ba haka ne ko ba haka ba to haka ita hanya Allah duk wanda ya sake ta yabi waɗannan yan kananan hanyoyin duk wanda ka samu bai kira zuwa ga alkur'ani bai kira zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to karbi da shi shine abinda manzo Allah yake karanta mana manzo Allah yace wannan ita ce hanya Allah yace gefanta kuma ga hanyoyi nan manzo Allah yace babu wata hanya daga cikin dan waɗannan hanyoyin yan kanana face akan ta akwai shedan yana kiran mutane zuwa gare ta wani hadisi manzo Allah yace mutane ne masu kira da sunan kira zuwa ga Allah amma kiran mutane suke zuwa ga jahannama duk wanda ya karba masu zuwa abinda suke kiran shi za su jefa shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye to da haka Allah subhanahu wataala wato ya bayyana mana cewa duhu yawa ke gare shi amma haske guda ɗaya Allahu nuru samawati wal ard Allah ta'ala shine hasken samai bakwai daga sai bakwai domin shi kadai ne Allah subhanahu wataala shi ya zuci duk wani haske da kake gani Allah kara mana haske sai Allah ya ce wa huwa Allah kuma shine Allah subhanahu wataala fis samawati a cikin sammai wa fil ardi kuma Allah shine Allah a cikin kasai ya alamu sirrakum Allah ya san boyayyen abubuwan wa jarakum kuma Allah ya san bayyanannin al'amuran wa ya alamu ma taksibun kuma Allah ta'ala ya san abinda kuke aikatawa aiwa huwal ma'luhul ma'bud anan ana nufin Allah ta'ala shine abun bauta shine wanda ake duka ma ake kankan da kai gare shi da aka ce wa huwallahu yawa domin Allah shine al-ma'budul ma'luhu bihaqq wanda ake bauta ma ta hanyar soyayya da kaskantar da kai gare shi da gaskiya shine ma'anan Allah saboda haka nan ba ana nihin shi Allah zatin shi ba abinda ake nihi a sama Allah shine abun bauta a kasa ma Allah ne abun bauta ma'ana shine abun bauta na gaskiya ko ina muna ganewa ko Allah shine al-ma'luhu wanda ake kaskantar da kai gare shi kuma ake son shi Allah kada ya ce ma wannan kuma abauta mashi ka zo kana duka ma Allah kuma cikin soyayya da kamna kuma ka bauta mashi kuma ka budo kashi sabanin sabanin wanda ba Allah ba da kana zuwa kana bauta mashi kana kankan da kai kana dukawa gare shi ba dan kana so ko ba haka bane amma shi Allah subhanahu wataala kana yi ne kana son shi kakka yarda ka zo kana bauta Allah ba ka jin soyayyan Allah cikin zuciyarka wannan ibada ba tai ba ka ji kana son Allah cikin zuciyarka kana jin dadin wannan ibada saboda Allah ya kawo ka duniya Allah ke baka abinda zaka ci abinda zaka sawa kudin da zaka kashewa gidan zama abin hawa kasuwanci harkoki duk wace baka Allah to in baka so shi ba za ka so in baka gabatar da son shi baka gaya mana wanda zaka so don babu wanda ya maka ɗaya daga cikin wannan in ba Allah ba to kaka yarda ka zo sallah ko alwala ko tsarki ko karatun qur'ani ko zikiri duk abin da zaka yi na biyayya ga dokan Allah ka kawo son Allah cikin zuciyarka sa'an wannan ibada za ta yi tasiri in ba ka ba ka zamanto baka da bambanci da sauran waɗanda suke bauta ma wanda ba Allah ba raka ibada dole sai an hada ta da su yasa malamai suke bada misali da soyayya kada matarka soyayya kada wanda kake so ka aura kaga kana son ta kuma kana ta yi mata mi hidima kana ta wahala amma me kake yi ba me kake shi baka taɓa zuwa ka kwanta ba kana nadama da ka sani da baka ba da kuɗi ka zo dare yayi ka dawo daga wurin hira matar da za ka aura ka dawo daga wurinta ka yi mata sayayya ka so mata kayayyaki kuma ka dauki kuɗi ka ba ta ka zo wurin kwanci ka ci kawai Allah ya na sani ma da ba za ka yarda sai inda ma ba son gaskiya ba ne in dai so ne na gaskiya to za ka yi ta jin daɗi hakkiranta ma za ka yi ka zo gida wai abubuwan da sun isa ka kore gobe a kare wasu cikin so da kauna wannan ba misali ne na rayuwa da kai da dan adam maluki dan uwanka to so ake kai ma Allah fiye da haka ka zo wurin kwancinka tun daga asuba har zawa kwanciyarka kai ta tuna abubuwan da kai kana jin daɗi sai ka ji ka ƙara san Allah subhanahu wataala haka ake so to shi ake ce mami al-ma'lu ka kaskantar da kai ka rena kanka ka mai da kanka ba komai ba gaban shi kuma kana son shi to Allah subhanahu wataala shine wannan fis samawati wa fil ard a cikin samai bakwai da kasai bakwai fa'alus sama'i wal ard ma'abuta samai ma'abuta kasai muta'abbiduna li rabbih masu yawan ibada ne ga Allah mahaliccin su khafi'una li 'azamatihi masu kankan da kai da dukawa ne ga girma Allah mana za ka zo ka iske wurin sallah wurin kowace ibada ba za ka iske manya manyan mutane manyan malamai manyan attajirai manyan masu mulki duka an zama wuri daya an zama daya ana ibada iri daya da wannan yana nuna dukkan su sun duka ma girman Allah ko ba haka ba ka iske ranar da muka fara azumi ran nan shugaban ka samu musulmi ne shi ma ya dauka ba ya cewa sai ya riga mu ko mu bari ya bari har sai mun yi nisa shi ya wara kan mu zama daya tare ba mu dauka tare ba mu ajiwa ko ba haka ba yadda muke sallah ashan mu ita ita wa dinna ana ta ashan ana tarawih haka shi ma zai hita wa cikin gidan shayi yadda za ya jira sai rana ta fara lokacin shan ruwa ya sa nan ya sha ruwa haka sauran mutane duk an duka mu girman Allah kowa ya da cewa Allah ya fi shi mustaqinuna la yaji kuma mutane suna masu kaskantar da kai ga girman Allah wa jalali da kuma daukakan Allah subhanahu wataala kazo ka iske mun daidaita kowa da kowa da babban malami da babban tajiri da babban mai mulki duk kowa ya koma bayan liman ana bin sallah in liman ya ce Allahu akbar kaga duk wani babban shi ma ya ce Allahu akbar ba wanda zai riga malam masallaci a cikin su ilima ya kare karatu ya ruku ya ce Allahu akbar sa'annan zaka kowa ya duka ba mai dagowa sai liman ya dago ta ana kaskantar da kai ga girman Allah da matsayin Allah subhanahu wataala to ma'abuta sama da ma'abuta kasa dukkan su suna yin haka ga Allah subhanahu wataala al mala'ikatul muqarrabuna mala'iku wadanda suke muqarrabai makusanta والأنبياء والمرسلون النباوة دمنزني والصديقون دماسيا وانقسكيا والشهداء دشهيدي والصالحون لصالحان باي دكان سمي سكي دكان سنا قسكنت دكيكا الله سبحانه وتعالى سنا بوتا مع الله waɗannan su ne manyan bayan Allah mala'iku manzanni annabawa siddiƙai shahidai salihai waliye su ne bayan Allah to dukkan su cikinsu babu wanda ya wuce bauta ma Allah kuma da Allah yana ganin girmansu ne saboda suna bauta mashi suna biyayya ga dokar shi cikinsu babu wani wanda zai ma doka Allah tawaye dukkansu cikarsu da kamalarsu saboda suna bauta ma Allah ne subhanahu wataala saraka duk matsayin da kake nema duk daukakar da kake nema to ka neme ta da bautan Allah subhanahu wataala da gwargwadon bautarka ga Allah da gwargwadon rikon ka da addini zaka samu kusanci ga Allah kuma ka samu makami da matsayi wurin Allah subhanahu wataala sauraka wanda yi ka ibada to ya yi ka kusanci ga Allah wanda yi ka ibada ya yi ka matsayi wurin Allah subhanahu wataala duk lokacin da bawa ya nisa da ibada to kuma duk lokacin da ya nisa da samun matsayi wurin Allah saboda haka mu dage mu yi tabauta ma Allah subhanahu wataala dan mu samu kusancin Allah subhanahu wataala dan mu samu matsayi mu samu karin girma wurin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace wa huwa ta'ala kuma shi Allah ta'ala ya alamu sirrakum Allah ya san abin da kuke boyewa ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san boyayyen abu kuma ya san abin da yi sirri boyewa mana sirri shine wanda ka sirranta ma wani kace amma da Allah kai ga mu kowa dan Allah tsakani na da kai muka kai wani shi to sirri kenan to Allah ya san shi wanda kuma ka bari cikin zuciya baka ga ya mu kowa ba sirrin ka ne na rayuwa ka binne shi a cikin zuciyarka to Allah subhanahu wataala ya san shi yasa Allah ya ce wa akhfa abinda ya sirri boyuwa ma Allah yana sani shi wasirru qawlakum ku bayyana maganarku aw ijharu bihi ko kuma ku bayyana ku boye ko ku bayyana innahu alimun bi zati sudur Allah subhanahu wataala masani ne game da abin da ke cikin zukata to Allah ya san sirrakum sirrinku da kuke sirrantawa tsakankaninku saboda haka kai kokari ka sirranta alheri in ba ka barana alkiyama Allah ya ce yawma tublas sarar ranar da za a tona asiri asirin da ka ɓoye wani sirri da kuka taru kuka binne shi babu wanda sani sai ya koya kuku uku ko ku goma ko ku ɗari kuka taru kuka sa aka haukata wani ko aka kashe wani ko aka kore shi aka mai kuciya ko aka mai matan tabara aka sa ya bar ƙasa aka sa ba ma ya sanye sunan ƙasarsu ko ba ya sanye sunan garinsu ko ba ya sanye sunan familinsu kuka binne abinku tsakaninku ba wanda sani rana alkiyama Allah zai tona wannan asirin Allah ce ina wane ina wane ina wane ina wane su ce ga mu to ku ne waɗanda kuka yi aika aika akan wane kuka haukata shi kuka kore shi da gari kuka bata mai kasuwanci ya koma da yana da ya koma baya aikin komi ya koma yana kallo ana yi ba da shi ba duk ku ne asali ko kuka yi shiddabar kuka yi kulumboto ya yi daidai da abin da na kaddara abin ya same shi Allah ce to jama'a wanda ya san wani abin da ya sa mafarin talaucewa shi suwana ne ga suna mafarin haukacewa shi suwana ne ga suna mafarin rabo shi da kasar su ko garin su suwana ne ga suna mutane su ta mamaki su inna lillahi su wane kawai da su aka yi ta neman shi da su aka yi ta neman mai magani a shi ba neman maganin ake ba tun rana alkiyama sai Allah ya tona wannan asirin saura ka kasirrinta alheri ka yi kokari da aikin da za ka yi na alheri ka ɓoye da aikin da za ka yi gyaran masallaci ne gyaran makabarta ne gyaran makaranta ne taimakon marayu ne taimakon malamai almajirai taimakon gajiyayyu da tijawa za kai duka sirranta abinka babu wanda ya sani tsakaninka da Allah sai rana alkiyama Allah ce ina wane ce gari a ce ina su wane yan gari ka za su ce gamu duk masallatan da kuka ana gyara maku gari shine ke ya cika a gari ba san wake yi ba duk makarantun da ake ta gina maku ana gyara maku duk malaman da kuka ga an kula da su an sanya su cikin yanayi mai kyawu wane ne ke yi ya ce kuma ka a gayi ba ya so kowa ya sani tun da ni na san yana yi don ni to shi kenan ta mamaki kan zuwa ne duk ƙoƙarin nan da ake yi duk kun yi ta addu'a addu'a tana na da an rubuta mashi ga wannan sirri ne mai kyau ranar da za a tuna maka asiri da wata mahaukaciya aka ce Allah ya tona maki asiri ta ce amin amin ta dadi take shi saboda ba ta da hankali waje suna tona mai asiri amin har sai ta ce amin wani na gode amin wa ya lamu ma taksibu kuma Allah subhanahu wataala ya san abinda kuke aikatawa duk abinda kuka aikata Allah ta'ala ya san shi fahdharu ma'asiyahu saboda haka ku kiyaye sabon Allah warghabu ku yi kwadayi ila malik a cikin aikata ayyukan lati tuqarribukum ilai ko tuqarribukum min wadda za ta guso ku ga Allah subhanahu wataala ku yi kokarin aikata wannan ku yi kwadayin aikata ayyuka waɗanda za su ku samu kusancin Allah wato ziku min rahmati kuma ta kawo ku kusa daga rahama Allah subhanahu wataala domin Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin lalle rahama Allah kusa take daga masu kyautatawa ma'ana babu wanda yake samun rahama Allah ta musamman sai wa sai masu kyautatawa waɗanda suke bautan Allah tsakaninsu da Allah waɗanda kuma suke kyakkyawan zama da bayan Allah suna tausaya wa bayan Allah suna taimakon bayan Allah suna sadar da haƙoƙin da Allah yake sadar da shi zuwa ga bayan Allah wani na nan ba abin da ya sani banda ya kawo ma kanshi haƙƙi ya kawo ma ɗiyan shi haƙƙi sauran mutane ba abin da ya sha ma kanshi bai san makwabcin shi na dama ba bai san nago bai san naga bai san na baya ba bai san su ba tukuna balle ya zange gaisawa da su kaga wani haƙƙi ne balle ya tambaya cikin su wane ne mabukacin da shi ya yi shi wane ne mai ɗan ƙarfin da shi ya yi shi ya kawo taimako da kyautatawa da za a yi mishi ba ruwan shi sai makwabcin shi ya mutu ko ta'aziyya ba yi ko taziya bai zai dauki mota kamar za ta ya marga ya mai sallah sai ta harka gaban shi kuma ya dawo cikin dare ya sa mota gida ya zama shi kawai ranar alkiyama Allah ya tambaye ka daga shekara kaza zuwa shekara kaza su waye makwabtanka ma za ka gwani sai Allah ni ban san su ba to daga shekara kaza zuwa shekara kaza su waye makwabci wa haƙi gare babba ba karamin mutum bane kuma ba ka iya rayuwa sai da shi kuma yana da rana ba za ka gane ranar shi ba sai radda gobara ta kama gidanka daga cikin ashe makwabci yana da rana makwabci ashe mutunan kirki ne kuma don makwabtan nan ba ba ka nan ba ka kusa ba ka gari ba ka kasa kana ma kasashen waje gobara ta kama gidanka ya ne za a yi kana so su kyare ka gidan ya toyi gaba daya to akwai haƙoƙi suna nan duk mun yi banza da su shi za ba maganin daidai a cikin rayuwarmu dole ne mu gyara jama'a mu yi ƙoƙarin aikata abin da zai sa mu samu rahama Allah subhanahu wataala kan mu zama turawa turawa ba su ba su yarda da akwai Allah ba ba su yarda da mutu za a tashi ba ba su yarda da wuta ko aljanna ba shi yasa suke abin da suka ga dama kai kuma kana sallah wanda yace kai sallah shi yace ka ba makwabci hakkin shi ko ba haka bane to dan mi zaka yin sallah kuma kai wace da hakkin makwabci duka dokokin Allah ne subhanahu wa Allah ya ce wal jari dil qurba wal jari junubi manzo Allah ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithu malaika jibril bai gushe yana ta mana wasiya da makwabci ba har sai da nayi tsammanin cewa zai sanya shi cikin magadana saboda girma hakin wa makwabci inda Allah ya ce idza qadhakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka idan aka dafa miya ko romo a gidanka ayi da yawa saboda a mika ma makwabta rarraba man su ma samu to wannan waki ɗaya ne daga cikin hakoki waɗanda suka rataye akan mu suna nan da yawa ɗaya ne na faɗi to yin shi kyautatawa ne yin shi neman rahama Allah ne subhanahu wataala Allah ya kara mana rahama shi wahdaru kuma mutane ku kiyaye min kulli amalin yu'idukum min daga dukkan wani aiki da zai nisantar da ku daga Allah subhanahu wataala wa min rahmatihi kuma ku kiyaye aikata duk wani aiki wanda zai nisantar da ku daga rahama Allah ku kiyaye kar ku yarda ku zan ji aikata duk kana abin da Allah ba ya so nisa kake da rahama Allah rahama Allah kuma akwai wanda ba ya santa sai wanda kanshi ma ba ya so shi kare ne bai san rahama Allah subhanahu wataala in ba ka san kanka to shikenan zaka rasa rahama Allah rahama Allah ba akwai ta gaba daya akwai kuma ta mi ta musamman akwai ta gaba daya ta gama gari ta gari duka kowa da kowa na ciki akwai kuma ta musamman wanda ba mai samunta sai wanda ke biyayya ga Allah sai wanda ke aiki na kwarai shi kadai ke samunta Allah ta'ala ya samu dace a kira sallah lokaci yayi ko min ayati rabbih babu wata alama daga cikin alamomin Allah subhanahu wataala da ta zo masu illa kanu anha mu'ridi sai sun kasance masu kau da kai daga barinta ma'ana babu wata alama shine aya min ayati rabbihim daga alamomin Allah subhanahu wataala ma'ana alamomin da suke nuna Allah addalat waɗanda suke nuni ala alhaq akan gaskiya dalalatan qati'a nuni wanda yake da yankan shakku tabbas cewa lalle wannan alama tana nuna Allah subhanahu wataala shine abin bauta na gaskiya adda'iya ita wannan alama tana kira lahum gare su ila tibaihi ya zuwa bin Allah subhanahu wata'ala ko kuma bin gaskiyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ku wa qabulihi da kuma karɓar gaskiya din to illa kanu anha mu'ridin Allah ya ce sai sun kasance masu bujirewa masu kauda kai daga barin wannan alamar daga cikin alamomin ikon Allah la yulquna laha balan ba su kulawa da ita kwata-kwata wala yusbuna laha sam'a kuma ba su kawo kunnuwansu kusa su saurari wannan gaskiyar da Allah ya turo qadin sarafat qulubuhum ila ghayriha zukatansu sun riga sun karkata zuwa ga wani ta gaba daya wa wallawa adbarahum kuma sun juya mata bayan su mana ba su kallon gaskiya din kuma ga alamomi nan suna ta zuwa maimakin waɗannan alamomin su kai mu kusa ga Allah sai su nisantar da mu sakamakon zuwansu ga abubuwa nan na tabaruwa a cikin rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada a cikin suratu yusuf wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah subhanahu wataala ya ce mafi yawa ba su ba da gaskiya da Allah shirka suke da Allah bayan ga alamomi nan muna ta gani na ikon Allah alamomi ba na ikon Allah suna nan tare da mu da har sai da Allah ya ce wa fi anfusikum ma a cikin kanku a cikin rayuwar kama kadiba ka gani da can akwai uwa akwai uba akwai yan uwan uwa akwai na uba yau an waye gari watakila da babu su wannan ba alama ba ce alama ce da take nuna kai ma wata rana ba kanan to tun da wata rana ba kanan me kamata kai duk wanda ya diba irin wannan zai gani cewa lalle ko ba uwa ba uban ko ba ɗaya daga cikinsu ko kuma ma babu kowa kuma babu danginsu yanzu shi ne babba shi ne magabacin kanshi daga shi sai yan uwan shi wannan ba ta isa ta zama alama wadda za ta samu ji tsoron Allah ba mu kama kanmu ba mu kame kanmu daga aikata duk wani abu da Allah ba ya so domin Allah yana ta gwada mana alamomi cikin kanmu saboda ka alamomi suna nan tare da mu masu yawa kaɗan daga cikin su ga waɗannan yanzu wani inda aka yi shi ba ya bar zuwa wurin saboda ba kowa wurin waɗanda yake zuwa don su duk wasu in ya je ma ba zai watakila ma wasu ne suka sai wurin suka suka zauna gaba ɗaya ma babu kowa wurin komi za ka yi wurin ba zo ka wuce gidanku inda ka taso inda ka yi karatun muhammadiyya da karatun boko da fafatakakka ta rayuwa dinan ka tashi amma ya an waye gari sai dai ka kalli wurin ba ka da damar shiga shi sau da waɗanda suka gina shi sun tafe su duk danginsu da suke tare da su kusa da kusa duk babu su sun wace babu kowa wurin sai dai ka tsaya ka kalli kaɗan gaisa da mutanen da ka sani shi kenan ka wuce wannan ba alama ba ce daga cikin alamomi ikon Allah to ishara ce ake maka nuni ake ma cewa ba kai ma naka na nan tafi kai ma haka za kai kamar zuri'ar taka su ma su ma su wayi gari ba su ganin ka ba su ganin mahaifiyarsu Allah na ta mana wa'azi da kanmu kafin mu kalli sararin samaniya kafin mu kalli wannan kasar da muke takawa alamomi suna nan tare da mu da yawa Allah ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al haqq Allah ya ce za mu ta nuna musu alamomin a cikin kansu da sarari kuma har sai sun gano cewa lalle Allah shi kadai ne gaskiya duk wani wanda ka sani ba gaskiya ba ne Allah zai nuna ma wani wanda ya tashi babu ya koma yana da wani wanda ya tashi da shi ya koma ba ya da ko ba haka ba ne duk wannan wazi ne Allah yake bana amma haka za mu zowa ya murruna alaiha wa hum anha mu'riduna muna gana abin na wucewa amma ba za mu doki wa'azi ba ba ya kamata rayuwarmu gaba ɗaya ta zama wa'azi bahaushe ya ce gani gaba ne ya yi shi wani tsoron Allah to bahaushe wannan hikima ce da ya ɗauko daga cikin alkur'ani mai girma Allah na mana wa'azi da kanmu yana yi mana wa'azi da waninmu sauraka dole ne mu ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ce to amma mutane babu wata alama daga cikin alamomin iko Allah da take zo musu face sai sun kau da kai daga barinta Allah ya ce faqad kazzabu bil haqqi tabbas lalle sun karyata gaskiya lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo musu wal haqqu ita kuma gaskiya haqquhu haqqinta an yuttaba abita haqqin gaskiya shine ka gaskiya ba ta da wani haƙi ban da wannan wa yushkara Allah sa'annan kuma haƙin gaskiya shine a gode ma Allah subhanahu wata'ala ala taysirihi lahu abu sa saukake gaskiya gare su in Allah ya bada maka gaskiya Allah na son ka da alheri har ya bada maka ba ya kamata ka kalle ta ka dibe ta da idan rahama ka karbe ta ka rungume ta ka yaki da ita sai ka gode ma Allah su godiyan Allah shi ka yaki da mi ka yi aiki da gaskiyar da Allah subhanahu wataala ya nuna ba wa itiyanihim bihi da kuma zuwa da gaskiya din ka je ma gaskiya ka yi aiki da ita amma Allah ta'ala ya ce abin sai ya zamanto ba haka akai ba fa qabaluhu sai suka tinkari gaskiya bi ziddi ma yajibu da kishiya abin da ya zama wajibi muqabalatuhu bi karban gaskiya shi ne dole amma sai suka yi waci da ita sai suka ba ta baya suka yi wara a buhoyin bayan bayan suka watsar da ita ba su haƙula iƙabar shadida da haka ne suka samu suka cancanta kamun Allah subhanahu wata'ala mai tsanani Allah ya ce fasaufa ya tihim an ba labaran ma kanu bihi ya stazi una abinda suka zamanto suna ganganci da shi Allah ya ce da sannu zai zo masu za su ga hakikanin wasa da suke da gaskiya suka ke yin aiki da ita za su ga menene ma'anar wannan akwai ranar dillanci ai ba sau ba ya rauna masu ubi da sannu za su gani abin da suka yi izgilin da shi annahu alhaqqu wa sidqu cewa lalle abin da suka rena suka juya mishi baya to shine gaskiya wa yubayyinu Allah kuma Allah yana bayyana wa lil mukaththibina ga masu ƙarya kadibuhum ƙaryarsu waftirahum kuma Allah zai bayyana musu karan abin nan kirkiran ƙaryen da suka yi duka Allah ta'ala zai bayyana tun nan duniya wa kanu yastazi'una bil ba'd sun kasance suna izgili da tashin alkiyama mutum zai zo ya dauko kashi kashin da ya tsuwa ya tsuwa wanda da ka murza shi zai koma mi zai koma gari kamar alli ya yi taushi sai mutum ya zo ya murza ya murza ya bushe shi a cikin iska ya ce yanzu mutum ya koma haka sai an tare shi bayan mutuwa kaga izgili ne yayi wal jannati kuma sun yi izgili da mi da aljanna wannan sun yi izgili da wuta bai za ka yana yawon kiyama idan ranar kiyama ta kasance ƙila lil mukazzibi da sai a ce ma masu ƙaryatawa radihin narun lati kuntum biya tukazzibu ga wuta wadda kuke ƙaryatawa a duniya ga tana ita ci kudi ba kaga Allah ya maida musu mai izgilin da suka yi suna dariya suna cewa akwai wuta ko to sai mun ga wanda za ya sanya mu cikin wuta ɗin to sai a ce masu gata nan za ku shiga ko sai an kai Allah kiyaye wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace wa aqsamu billahi jahada imani Allah yace kafirai sun rance da Allah matukar rantsuwan su suka ce la yab'athu Allahu man yamutu cewa ba yadda za a yi Allah ya tada wanda ya mutu duk wanda ya mutu suka ce Allah ba zai tayar da shi ba Allah ya ce bala ka gaya masu eh haka nan ne za a tada su wa'adan alaihi haqqa alkawari ne Allah ya yi akan shi kuma alkawari na gaskiya walakin na tsaron nasi la ya'lamuna Allah ya ce sai dai mafi yawan mutane ba sani ba li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi Allah zai tada su ranar alkiyama dan Allah ya bayyana masu abinda suka zamanto suna sabani a cikin shi wani alamar lazina kafar kuma domin waɗanda suka kafarta su san cewa annahum kanu kazibi cewa lalle a duniya sun kasance masu ƙarya ƙarya su ne da suka ce ba a tada wanda ya mutu to da Allah ya sanar da su cewa lalle ga su sun rayu a duniya yau kuma ga su a lahira kuma sun zo wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum yawwa yadda yake ba musu ta don ma kakkai musu sai Allah ya tada ka tsirara a ce kai ne ko ba kai ba ka ce kai ne a ce na kayanka don a tabbatar maka da cewa lalle kai ne kuma nan da kake ba duniya ba ce nan lahira ce lahirar da kake karyatawa ga ka tsaye a cikinta yaya gaskiya ce ko karya ce Allah kiyaye Allah ya kara mana imani Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu cimaka mai albarka ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke damuwa da ita ya Allah Allah subhanahu wataala ka bamu aiki mai albarka ka bamu kasuwanci mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka bamu arziki da wadata marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya akwai wata baiwa Allah da ake bara addu'a akan cewa za a yi mata aiki a asibiti tana can kasar tunisia tana can za a mata aiki jininta ke karewa don haka zo yin aiki sai a nemi jinin ya mata babu shi ya kare kuma an jima ya dawo kuma an zo za aiki sai ya dauki shi ne ake baran addu'a al'ummar musulmi allah subhanahu wata'ala ya tsayar mata da wannan jini da sai da shi ne za a yin aiki Allah subhanahu wataala ya taimaka mata ya taimaka ma dukkan marasa lafiyar musulmi gaba daya marigayen musulmi Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka rafa da su gidan aljanna ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله Yeah?